بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa a wannan yammaci na juma'a da ran asabar yau muna sha ɗaya ga watan hudu wata rabiul akhir bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1440 da bakwai wanda ya dace da uku ga watan goma hijirar miladiya 2025 shi gaba da karatun ma littafin sunan abu dawud daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyeti da ke wannan unguwa ta bolari a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon allahu subhanahu wa ta'ala ƙara wannan garin namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya wanda kuma yau wannan shi ne darasinmu na 49 a cikin wannan littafi mai albarka insha Allahu idan ba a manta ba satin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen hadisi na 331 a ƙarshen babi na 124 yau za mu tashi a farkon babi na haka ne yawa farkon babi na 125 hadisi na 332 insha Allahu akwai tambaya guda ɗaya da aka yi da mun tashi a karatu ina ga ita zan amsa sai mu shiga karatu insha Allah da muke maganar temama halaccin temama a jikin gini a kowane irin katanga matukar ya zamo katanga ce ta imako talaka ko an mata fenti da farar ƙasa ko kuma na blog sannan kuma ya zamto ko an yi plasta duka wannan muka ce ya halatta amma zance mafi karfin dalili idan aka yi fenti da irin wannan mai maiko malamai suka ce ba za a yi ba to sau da yake cewa ai kaman ginin laka da ake yi ana kwaba lakan ne da ruwan kwata ina fata an gane sai ce shi ma ya halatta na ce mishi ya halatta dalili shine a ƙa'ida idan aka ce an yi fitsari a kan yashi ko a waje ko a kan ko menene to ko da ba a zuba mishi ruwa ba idan rana ta daki wannan abu ya bushe ya zanto tiririn shi yana fita har zarnin ya ɓace wurin ya zama mai tsarki kun bance wani abin da ke ko ba zuba ruwa ba rana ma tana iya tsarkake abu wannan babu saɓani wurin malamai to karkashin wannan kwatan da aka kwaba lakan da shi aka gina ai kaga da rana da ruwan sama ma yayi ta dukan shi to ko da ba ai ruwan sama ba rana kadai zai tsarkakar da shi ke sa ginin lakan da aka kwaba shi da ruwan kwata ya halatta ai taimama da shi saboda wannan najasan ya riga ya tafi da iska da zafin rana ya dauke shi insha Allah Allahumma wallahu ta'ala ala wa alam wa billahi tawfiq wa alayhi tuqlan wa la hawla wa la quwwata illa billah باب الجنوب يتيمم المؤلف رحمه الله تعالى امام ابو داود السجستاني yake cewa babin da ke magana akan aljinubu shine mai janaba ya tayammamu yayi taimama bi ma'ana la uzrin min al'azar dan wani uzuri daga cikin uzururruka da yake halatta mishi to wannan taimaman da yayi hal ya nuhu anil ghusli zai wakilci wankan janaba kun gane maganar da kyau mutum yana da janaba sai ya taimama to shin taimaman nan babu sabani ya wakilci alwala haka ne ko tamma yana dauke masa wankan janaba ko baya daukewa shine abin da malam zai tattauna anan insha Allah قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد الواسطي عن خالد الحذاء خالد الحذاء sunan shi Khalid bin Mahran menene alhazza'u alhazza cikin ɗalibai zai fassara min hazza daga alhiza'u ne mai alhiza da larabci shine takalmi alhiza'u takalmi an gane ko to an ce alhazza'u in ma ka ce ko mai sai da takalma ko mai yin takalma ko shu meka ko shu sela kenan ko yawwa to duka na iya kiran shi da alhazza'u ko mai yin ko mai sayarwa to sai aka ce shi wannan baya sai da takalma kuma baya kera takalma me yasa ake kiran shi da wannan suna aka ce kawai yana makwabtaka ne da masu aikin takalma zama da maɗaukin kanwa sai ja masa farin kai bi ma'ana ana jingina shi ne zuwa ga waɗanda yake makwabtan shi kawai sai sunan ya bi shi khalid al-hazza an abi kilaba daga abu kilaba shine abdullahi bin zaid abdullahi bin zaid al-jarmi وحول السند قال وحدثنا مسدد بن مسرهد قال أخبرنا خالد يعني بن عبد الله الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أمر بن بجدان عن أبي ذر قال شوانا أمر بن بجدان ما لم يسنتتونا قبلش babu cikakken tarihi game da shi babu akan wannan wasu suka nemi su ma ainihin cewa sanadin hadisin bai inganta ba to amma akwai babban malamin hadisin nan wanda ke tashi a wannan zamani a abdulkarim bin ibrahim as-sallum yake cewa la ba'sa bihi ya bi diddigin abubuwan shi da yawa a littattafai ce la ba'sa bihi in an ce la ba'sa bihi bi ma'ana an karbe shi kenan ya zama qabul karbabbe ne shigan shi sanadin hadisi ba zai rusa ainihin sanadin hadisin ba kala ya ce daga abu zarar gifari allah kara masa yadda ya ce ijtama'at hunaymatun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wato dabbobi hunaymatun jami'in na alghanamu ya taru wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama faƙali sai annabi ya ce ya abazarrin ya kai abu zar ubudu fiha ya ce obdu fiha izhab ila albadiyati dauki wannan dabbobin ka kora su can kawai ka je ka zauna kana kula mana da su shine obdu daga albadiya ne idan ce obdu shine ka tafi kawai ka je ka zauna fiha wato cikin wannan dabbobin kana kula mana da su yace fa badautu ila arrabazati sai na tafi zuwa wurin da ake ce mishi arrabaza arrabaza wani bu ne dake kusa da zatu irkin wanda a madina ta da tafiya ne na kaman a sun ce mile uku kila kilomita biyar kenan to watakila kaga an ce kilomita biyar a wancan lokacin yanzu watakila ya zama cikin madina ina fata an gane an raba zaɗin sunan wuri ne sai ce to fa badautu sai na tafi zuwa ƙauye kaman wani ƙauye ne ilar raba zati zuwa ainihin raba za sai na je na zauna a wurin fakaratu sibuni aljanabatu to janaba ta kasance tana samu na kuma gashi babu ruwa a wurin fa an kusu alhamsa wa sitta nakan zauna kwana biyar kwana shida kafin na shigo madina yana can yana kula da dabbobi yace fa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qala sai na zo wurin annabi fa qala sai ce abu zarrin kam abu zarri ne yace fa sakattu sai ni shiru ban amsa mishi ba amma za mu karanta a gaba fa qultu na'am sai na ce eh bi mana ya dan shiru kafin sai ce e watakila yana mamaki annabi ya sani kuma yana cewa ne ne shi ne shirin da ya yi ko ni ɗin ma an sake ni an samu annasi gwalmansu shi ne ya ɗan shiru kama na al'ajabi ne wane ne tun da ba wai annabin ya makance ba ne ba kuma ya ji muryar shi ba ne ba ga shi ya gan shi a gaban shi ya ce abu zarrin ita fasakatu sai na ɗan shiru daga ba faƙultuna faƙali sai ya ce takilat ka ummuk ya abazar la'ummikal wailu shirun da ya bai amsa mishi ba sai annabi ya faɗi wannan magana ce sakilat ka ummuk da hausa akan ce kai wani irin soko ne ko kuma baka da fahimta ko kuma me yasa baka amsa min ba laraba sun kan yi amfani da sakilat ka ummuk ko la'ummikal wailu ko a ce akara halka dukkan su kalmomi ne da su suke ainihin sanin haƙiƙanin ma'anar shi in za ka fassara shi zuwa yaren kama yana da wahala kai za ka ji abin kamar bakar magana ce amma su su ba haka ba ne ba ina fata an gane yasa duk lokacin da mutum ya yi magana a tambaye shi me yake nufi da maganar shi kar ka fassara mutum maganar shi zalunci ne a tambaye mutum me kake nufi da wannan kalmar in ya ce kaza nake nufi sai a ce to hukuncin ta kaza ne shi yasa idan mutum ya ce da matar shi je ki gidanku wasu malamai suka ce aure ya mutu malaman fikihu amma zance mafi inganci aure bai mutu ba sai an tambaye shi me kake nufi da je ki gidanku ina nufin na sake ta shikenan aure ya mutu a je ki sai an mana sulhu aure bai mutu ba ina fata an gane to idan mutum ya faɗi magana ba a masa hukunci sai an tambaye shi abin da yake nufi to larabawa in suka faɗi irin kalmomin nan su abin da suke nufi ba abin da kai kunnen kai ji bane ba ina fata kun gane sai ya ce fada ali bi jariyatin sauda to ya gaya wa annabi ga halin da yake ciki na janaba na samun shi a can wurin fa babu ruwa kuma haka yake sallah kawai sai sallan shi a haka ya ce fada ali bi jariyatin sauda sai ainihin annabi ya kira wata yarinya ya faɗi siffan yarinya ba balarabiya ba ce ba baka watakila ko baiwa ce ko makamancin haka faja'at bi ussin sai ta zo da al'ussu shine alqidahul kabir wani abu babba da ake zuba ruwa a ciki kace ko daro ko bawo shine al'ussu wani abu babba da ake zuba ruwa a ciki fihi ma'un al'ussu din akwai ruwa a ciki fasataratni bi thawbin wastartu birrahilati to yana so yi wanka sai ta ainihin kawo masa kaman wani kyalle wanda zai ainihin labule da shi sai ya hada wannan kyallen ya makala shi a wani gu nan kuma ga ainihin raƙumi shi ka san raƙumi kuma yana da tudu ke zama kaman katanga to ya sutura da abu guda biyu ita ta suturta shi da wani kyalle da ta kawo mishi nan kuma ya hada da raƙumin shi ko da ya shi abin yayi kaman haka kaga zai zamo ba za a iya ganin shi ba shine abin da yake nufi ya ce waƙata saltu sai ne wanka faka anni alƙaitu anni jabalan da ne wankan nan sai na ji kaman an sauke dutse a kaina ko kaman an wurgar da dutse ga barina wato damuwan da yake da shi ne na tare da janaba bai wanka ba kaman an ɗora masa dutse a ka ya ce da ne wankan nan faka anni alƙaitu anni jabalan kaman na wurgar da wani ƙaton dutse a kaina faƙala sallallahu alaihi wasallama sai annabi ce da shi as-sa'idu tayyibu wato ƙasa mai tsarki wudu'ul muslimi alwala ne na musulmi bi ma'ana ga ƙasa nan ba za ka yi taimama ba har za ka shiga cikin kunci da damuwa ai idan janaba ta sami hikara jeji babu ruwa kai taimama shine mana as-sa'idu tayyib ƙasa mai tsarki wudu'ul muslim abun alwala ne na musulmi walau ila ashir sinin ko da shekara goma zai ko da shekara goma ya halatta ya ci taimama har tsawon shekara goma fa idza wajadta ma'a idan kuma ka samu ruwa bayan wannan shekara goma misali fa amissahu jildaka to ka shafi fatan ka da wannan ruwan bi mana kai wannan dai wankan janaba shine abin da ake nufi wankan janaban tana nan ana bin ka bashi kun ga amsan ta fito a nan kenan na? e sallar da kai ta sha shi yasa abu malik a cikin sahihu fikihu sunna shi ya tafi akan cewar wa idan kai taimama ya ɗauke wankan janaba ga wanda ya karanta littafin gaskiya malamai sun masa rudud sun masa raddi sun ce ba shi da wani dalili na nassi da zai karfafi wannan maganar nashi zahirin zance shine ne wankan janaba yana na ana bin shi bashi yasa ce fa idza wajadta ma'a idan ka samu ruwa fa amissahu jildaka ka shafi fatan ka da shi fa inna zalika khairun to lalle hakan alkhairi ne bi ma'ana kai wankan janaba shine alkhairi wa qala musaddadun ghunaymatun min sadaqati ai wannan dabbobin dabbobi ne kamar na sadaka imma ko na zakka ko wani abu qala abu dawuda wa hadithu amrin atammu abu dawud ya ce ruwayan amr bin aun wanda aka fara kawo sunan shi a cikin sanadin atammu bi ma'ana ta fi cika ta zo da bayanin komai da komai kamar da muka faɗa nan kalma as-sa'id da malamai suka tattauna idan ka je ka duba duk littattafan luga da littattafan tafsiri abinda zaka dawo gare shi shine magana imam malik shine bayan ƙasa gaba ɗayanta sunanta as-sa'id cewan sai yashi wannan fassara ne da an kuntata rahama Allah subhanahu wataala akwai inda yashin mato ba za ka same shi ba haka ne ko ba haka ba kaga an ce sai yashi ne as-sa'idu ana nufin at-turab suka ce wannan fassarar ta yi kunci da yawa an fada da an kuntata abin da Allah ya ainihin yalwata shi shi yasa bayan kasa bayan doron duniya gaba ɗaya sunan shi as-sa'id matukar ba ruwa bane ba قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب شن أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة دق أبي قلابة شن وانا مكرن تاجد أزو عبد الله بن زيد الجرمي الرجل من بني عامر دق ونمتن دق بنو عامر شن دوانشن دمكرن تاجد أزو عمر بن بجدان shine an rajulin daga wani mutum min bani amir daga ainihin kabilan banu amir kale ce da khaltu fil islami na shiga cikin addinin musulunci fa ahammani dini wato sai addini na ya dame ni na shiga cikin damuwa game da rashin sanin hukunce hukuncen shari'a shine fa ahammani dini ai rashin sanin hukunce hukuncen addini ya sa min bakin ciki ahammani dini kenan ga shi ya shiga musulunci kuma bai san hukunce-hukuncen musulunci ba to ya zai ce fa'ataitu abu zarrin sai na zurin abu zarrin gifari faƙala abu zarrin sai shi abu zarrin gifari ya ci kusa abu zarrin gifari da annabi ce koma wannan wurin ya zauna to ƙarshen rayuwarsa ma shi shi kaɗai rayu shi baya rayuwa da kowa lokacin mulkin sayyidina umar dan khattab ya kira shi ce abu zarrin ina baka shawara ka bar cikin mutane ka kuma kai kaɗai ka yi rayuwanka saboda me saboda yana da ra'ayin da ya saba sahabbai gaba daya shi yace idan kana da bukata na dubu goma sai ka kwana da dubu sha daya to na dubu ɗin haramun ne fata wanda yake bayarwa kenan yace duk wanda ya ajiye kuɗi sama da bukatar shi wannan ƙarin ya zama haramu yace yana cikin alkanzu da Allah ce wallazi ne kai nuzuna zahaba wal fiddata yace to wannan ya shiga ciki alkanzu ne da annabi ce za a mai da shi macijiya ranar gobe kiyama a rataya mutum sai ta harbe shi ta ce haza kanzuka ko ana kanzuka ana maluka ni ne dukiyar nan da ka boye ta je ka taimaka talakawa to kaga wannan ra'ayin sayyidina Umar ya ce Abu Zarri ba wanda ya fahimci wannan ayan haka yace haka take kuma sai yana wa'azi a gari yana faɗa ce duk wanda ya aje sama da bukatar shi wannan ƙarin ya zama haramu kuma sai ya shiga wutan jahannama kaga wajen Abu Zar Gifari babu kai kuɗi banki kenan to a gidanka ma ka aje haramun ne balle ka kai banki ka boye yanzu ba shi yana maganan wani kori a kawai duk abin da ya wuce bukatan ka ya zama haram ba maganan ko wani riba a ba maganan riba ke ba kawai bukatan ka iya ne ne kawai gobe Allah kawo ne aka buga aka buga aka yi mukabala ina sai na umar kira tun da shine shugaban kasa ya ce to abu zar wannan fatawar taka dai babu sahabi ɗaya da ya ki tare da kai da sahabban makka da na madina da na misira da na sham da na ko'ina ka zamo shazi to da Allah ka je ka kafa garin ka kai kadai a ya kyauta dan da masaban ta yi karfi da an samu matsala musamman ta zo Najeriya talakawa su rike masa gam su ce duk masu kudi ya wuta ne an gane ko to abu zare haka ya koma ya kafa garin shi shi kadai ya rayu shi kadai ya mutu shi kadai dama annabi ya ce zaka rayu kai kadai zaka mutu kai kadai ba a san ma'ana abun ba sai da wannan abun ya faru sallallahu alaihi wasallama to shine ce sai zo jin abu zare da gifari faƙala abu zar sai abu zar ya bashi labari ya ce in niji tawaitul madinata ya ce ni na kyamaci madina in ji shi abu zarar gifari in an ce ijitawa ya kyamaci gari saboda zama a garin na sa shi rashin lafiya ku gane bambancin abu shi ne ma'ana ijitawa ko da yana jin daɗin garin amma yana yawan laulayi akwai wanda da ya je wani gari sai ta laulayi wani ciwon ciki wani zazzabi wani kaza da ya bar garin sai ya samu lafiya to madina haka take a lokacin da annabi zo eh ya bar ganin saboda ya kyamaci ganin saboda wannan dalilin to kar ka fassara shi da wani abu daban kawai kyaman gari ka kaurace wa garin saboda yana sa ka rashin lafiya shine ijtawa ijtawaitul madinata yace na kyamaci madina kuma na bar zama a madina saboda tana yawan sa ni rashin lafiya lokacin da annabi hijira ya dawo madina a kusan duk sahabbai rashin lafiya suka dinga yi saboda madina asalinta tana da wannan abu to sai da annabi ya addu'a ita Allah ɗauke wannan bala'in da ke madina a kai shi wuri kaza ya faɗi wani wuri wani sau ke faɗi wurin ko ya faɗi wuri ne inda babu mutane annabi yana da rahama ai ko wurin kafirai ba zai ci a kai ba rahaman annabi kenan ba zai cewa a ɗauke ta daga madina a kai ta wani garin kafirai ba ba zai haka ba a kai ta can jeji inda ba mutane abin da yake nan to daga lokacin ne sahabbai suka samu lafiya to sha abu zura da gifari abu ya ci ga wajen damun shi to shine sai ce ya kyamaci madina ya bar madina fa amara ni rasulullahi alaihi salatu wassalam bi zaudin annabi sai ainihin umarce ni da zaud azaudu shine adadin raƙuma daga uku zuwa tara wasu malamai suka ce daga uku zuwa goma duk yana shiga cikin azaud wa bi ganamin da kuma dabbobi algana tumaki da awaki kenan faƙala li sai ya ce da ni ishrab min albaniha ka je ka zauna kana kula da su kai ta shan nonon dabbobin nan kana rayuwanka ƙala hammadun kuma za ka samu lafiya sai hammadu ya ce wa ashukku fi abawaliha ina kokonto ko annabi ya ce shafi tsarin raƙumi ko bai ce sha ba ina kokonto haza qawlu hammad wannan magana hammad ne hammad bin salama sai ce fa qala abu dharr sai abu dharr gifari ya ce fa kuntu a'zubu anil ma'i na kasance ina karancin ruwa a inda nake nayi nesa da ruwa kalman a'azaba ya azubu shine ba'uda yayi nesa da abu wato na yi nesa da ruwa inda nake babu ruwa wa ma'i ahali kuma iyalina tana tare da ni a wannan wurin fatusibu ni aljanabatu sai janaba yana samuna ga janaba na samun shi yana tare da iyalan shi kuma ga karancin ruwa fa usalli bi ghairi tahurin sai ne sallah babu alwala babu tsarki kawai haka yake sallan shi bai yi taimama ba bai yi alwala ba bai yi wankan janaba ba shi da ya san ba zai bar lokacin sallah ta fita ba kuma ba zai iya a ce ya tako madina kullun ya koma ba fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace sai na zo rin annabi muhammad alaihi salatu wasalam bi nisfin nahari tsakiyar rana wa huwa fi rahatin min ashabihi yana cikin ainihin tarin wasu sahabban shi shine ar-rahatu wasu ainihin jama'a na mutane kalma arrahatu jam'i ne amma a larabci la wahida lahu min labzihi ba shi da kwaya daya akwai kalmomi a larabci da jam'i ne amma ba shi da kwaya daya kwaya daya sai dai ka nemo wani lafazi daban kamar al-ibilu me al-ibilu raqumi to me jam'i shi babu an gane ko na a bayan a wannan kaka kirkiro shi yanzu to suka ce kalmar al'ibilu ismul jinsi ne raƙuma idan ana neman singula sai dai ka ce jamalu amma kalmar ibil ɗin ba ta da ainihin singula babu kwaya ɗaya ismul jinsi ne haka an rahaɗu to ya ce sai na zo na samu annabi cikin sahabban shi waho fi zillil masjidi yana zo na inuwan masallacin madina inda yake zaune cikin inuwar masallaci ga sahabbai sun kyawaye shi faƙala abu zarrin annabi ce abu zarri ne faƙultu na'am na ce masa aini ne sai na ce halaktu ya rasulallah ya ma'aikin allah na halaka ina cikin bala'i ƙala sai ce wa ma a halakaka me halakar da kai me ya faru ƙultu sai na ce inni kuntu a'zubu anil ma'i na kasance ina nesa da ruwa wa ma'i ahli kuma iyalina tana tare da ni fatusibunil janabatu kuma janaba na samu na fa usalli bi ghairi tuhurin ina sallah babu ainihin tsarki yace fa amara li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi bima'id annabi ya umarni da a kawo min ruwa faja'at bihi jariyatun sauda bi ussin sai wata yarinya baka ta zamin da al'ussu wani daro ko wani baho ya takhadkhadu yana tangal tangal shine takhadkhadu yana tangal tangal ka san ka zubaro a daro ka dauko zai ta haka yayin bai cika ba shukran to sai ce ma huwa bi mal'an domin ba a cike yake da ruwan ba shi yasa yake wannan haka din wato ya nuna maka ya haddace duk abin da ya faru hatta sufar ruwan ma bai manta ba yace ruwan yana tangal tangala a cikin wannan al'usu ma huwa bi mal'ana domin bai cika ba yace fatasattartu ila ba'iri sai na ainihin sutura da raƙumi na fagata saltu nayi wanka sun maji'itu sai na zo faƙala rasulullahi alaihi salatu wassalam ya abazar sai annabi ce ya kai abu zarar gifari inna sa'ida tayyiba tahurun yace ai kasa mai tsarki ai abun tsarki ne bai kamata ka zauna kana sallah ba bayan kuma ga taimama kana sallah babu taimama babu alwala wa in lam tajid alma'a ila ashr sinin ko da baka samu ruwa ba tsawon shekara goma fa idza wajadta alma'a fa amisahu jildaka amma idan ka samu ruwa kan to sai kai wanka da shi ainihin ka shafi ainihin fatanka kala abu dawuda rawahu hamad bin zaidin an ayyuba lam yadhkur abawalaha abu dawud ya ce hamad bin zaid ya ruwaito ba hamad bin salama ba saboda hamad bin zaid ainihin sika ne fiye da hamad bin salama to ya ruwaito ta hanyar ayyub lam yadhkur abawalaha yace a ciki bai bada labarin annabi ya ce a shafi tsarin raƙuma ba kala abu dawuda haza laysa bi sahihin wannan kan bai inganta ba cewan annabi ya ce sha fitsarin raƙumi ya ce dai sha nonon raƙuma da kuma ƙananan dabbobi wa laysa fi abawaliha babu wani hadisin da ya zo na cewa a sha fitsarin raƙumi illa hadithu anasin sai hadisin anas dan malik tafarrada bihi ahlul basra shi kuma mutanen basara kadai suka kadaita da wannan ruwaya to me wannan maganan ke nufi abinda maganin ke nufi shine Anas bin Malik ya bada wani labari yace akwai waɗansu mutane da suka zo wajen annabi suka karɓi musulunci alaihi salatu wassalam to da suka zauna a madina sai wannan rashin lafiyar su ma ya kama su sai annabi ce to ku fita wajen madina akwai inda ake kiwon raƙuma na annabi ce ku je wannan wurin ku ainihin shanonin raƙuman ku shafi tsarin raƙuma za ku warke duk abin da ke damun su a take kuma suka warke to saboda ta'addanci irin nasu shi wanda yake kula da raƙuma da shi jagorancin ba su nonon raƙuman da sai su kashe shi suka kuma kora raƙuman suka tafi da su suka ce sun ma fita a musulunci suka yi ridda to kaga laifuffukan da yawa ridda laifi ne sannan sun kashe wanda ya taimake su mai kula da raƙuma sannan sun sace raƙuman gaba ɗaya sun tafi da su aka zo haka annabi gafa abin da ya faru haka ne annabi ta da wasu zaratan sahabbai ya ce a bi su duk inda suke a kawo mini su bari ka je yadda ake shugabanci kaga duk yadda annabi ke da tausayi da rahama sun fusata shi haka ake son shugaba kar ka zama solobiyo ina fata an gane ka ba mutum mukami ba za ka bibi mai yake ba wake ka ba shi amana wannan ba daidai ba ne ba allah ya gafarta mishi kun gane abubuwa duk su lalace to annabi ya ce duk inda suke aje a kawo su da aka je aka kamo su annabi ya ce kowane ɗaya daga cikinsu a sare hannun shi na dama da kafan shi na dama da hagu shukuran a sare hannun hagu da kafan dama ko hannun dama da kafan hagu a dai bambanta abin min khilafin ya ce na biyu duk kansu a sa mashi a fasa idonsu ya ce a ebe su a ji a zuba su a cikin rana har su mutu a haka saboda ta'addancin da su wasu kai saboda na a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro haka ake shugabanci dama riddan da suka yi hukuncin kisa ne sannan kuma ta'addancin da suke shi wannan mai gadin hukuncin su duk a kashe su gaba daya idan mutum ɗari suka taru suka kashe mutum ɗaya duk kashe su za a yi ku gane wannan abin da kyau sai dina umar ya ce na rantse da allah da mutanen sana'a babban birnin yaman za su taru su kashe mutum ɗaya ya ce laƙataltuhun jami'an duk garin sai na kashe su gaba ɗaya ke sa aka zauna lafiya alaji a man zai ta'addawa ana ta tattaunawa ana wane ne ana lallaban su a bada hakuri saboda gwamnatin su ma tsinannu ne to gwanda tattauna din ma yan kawai su zauna lafiya ko baka ba Allah ya sauwake to shugabanci dama aka ce a matsayinka na shugaba la takun ya bisan fatuqsar wala takurataban fatuqsar kar ka zamo mai tsanani da yawa ka walar da mutane kar ka zamo sako-sako sai a karya ka a shirya wasan kwaikwayo a mambila kun ba abin da ka yi a shirya wasan kwaikwayo a ba report ba abin da ka yi yana fata an gane a shirya wasan kwaikwayo nigeria airways ba abin da aka yi duk waɗannan ba daidai ba ne ba ko ana so ko ba a so tari domin duk yadda za ka kare mutum mala'iku sun rubuta to ya za ka yi tarihi ko ba zai goge wannan abin ba yanzu ka zo ka ce sardauna ya yi abu zaria ya yi kaza ya taimaki mutane ya yi nta ya yi rediyo najeriya kaduna za a ce karya kake haka in kai mara kyau dole a faɗa baka kyauta ba kuma babun na allahumma amin na'am yace wai wannan sallolin abu zirar gifari wanda gashi yayi su babu alwala annabi bai ce mishi biya ba bai ce biya ba sallolin sun sha ina fata an gane domin ijtihadi yayi kuma ainihin an yafe mishi eh shi a tunanin shi haka ya kamata yi to lokacin da zai ba da labari sallolin sun wuce annabi bai ce mishi rama ba afa Allahu amma salaf Allahumma amin kaga saukin musulunci kenan babu idza khafa aljunubu albarda ayatayammamu babin da ke magana akan mai janaba idan ya ji tsoron sanyi shin zai yi taimama wa yusalli kuma yi sallah idan khafa aljunubu idan mai janaba ya ji tsoron albarda sanyi a ya tayammamu shin zai yi taimama na ya akwai ruwa nan ga ruwa amma tsananin sanyi yana tsoron taɓa ruwan ya halatta yi taimama ko bai halatta ba قال حدثنا ابن المثنى محمد بن المثنى malamin asabu kutubu sitta ko duk tun daga kan bukhari har ibn majah duk daliban shi ne qala akhbarna wahab bin jarir yace wahab bin jarir ya bamu labari qala akhbarni abi yace babana ya bani labari shine jarir bin hazim qala sami'tu yahya ibn ayyuba yuhaddisu yace naji yahya dan ayyub yana bada labari عن يزيد بن أبي حبيب عن إمران عن إمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن عمرو بن العاص قال daga amri dan as Allah ta'ala ya kara masa yadda kale ci ihtalamtu fi lailatin baridatin yace nayi mafarki a cikin wani dare mai tsananin sanyi shine fi lailatin baridatin ya ce fi gazwati zati sulasil ko salasil duk ana faɗa a lokacin yakin zatu salasil wani yaƙi ne da aka yi a shekara ta takwas bayan hijira ya ce faƙatu sai na ji tsoron in rita saltu an ahalika in ne wanka zan iya mutuwa saboda bala'in sanyin da ake sai ce fatayammamtu sai ne taimama don a wurin da abin ya faru wuri ne da ake tsananin sanyi kasan yankin su siriya din nan sanyin da ake kusan yana kama da na europe don su ma kankara na sauka a wurin duk da bai kai na can yawa ba snow to irin wannan tsananin sanyin sun je yaƙi a wannan wurin ya ce fatayammamtu sai ne taimama sun masallaitu bi ashabi asubha kuma shine liman ya ce ne mutane na limancin sallan asuba فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال yace sai na zo na ba annabi la fa zakaru da aka dawo gida suka ba annabi labari su ma mu kenan suka ce limamin mu janaba ta same shi bai wanka ba yana yin taimama kuma yana mana limanci madadin ya naɗa mana liman wato ba su nitsu da abin da ya ba ai su ya gaya musu ga abin da ake ciki to shine da suka dawo gida kuma shine kwamanda a yaki ku fahimci wannan abin da kyau dole a mishi da'a ka san an taɓa yin wani kwamanda da aka je yaƙi ammar bin yasir ne na farko janaba ta same shi a cikin dare ya ce ana tsananin sanyi gaskiya ba zai iya wanka ba ya dinga taimama yana sallan shi da daddare sahabbai suka ce suna jin sanyi za su hura wuta su ji ɗumi ce kar kowa ya hura wuta ce kar ku kuskura ku hura wuta haka za a zauna a za mu ɗan hura mu ji ɗumi ne ya ce ba za a yi ba aka yi ta guna guni kuma su idan annabi ya naɗa musu shugaba suna mishi da'a da mishi da'a yi wa annabi da'a ne to waɗannan hadisan ake ɗaukowa ana ɗora su kan shugabannin demokaradiyya a zalumai wallahi ba gaskiya ba ne ba kun gane wani abin da kyau wancan shugabanni ne na Allah da annabi kuma suna hukunci ne da alkur'ani da hadisi ku fahimci wannan abin da kyau duk nasoshin da ke magana akan waɗannan shugabannin ka zo ka murɗa su akan azzaluman nan wallahi son zuciya ne kawai to shi ne sai aka dawo madina suka ba annabi labari gafa abin da ya faru shi yana taimama yana sallah yana tsoron ruwan sanyi mu kuma hura wuta mu ji dumi ya ce ba za a yi ba wani irin son zuciya ne wannan to shi annabi baya hukunci sai ya tambaye ka wani me yasa ya ce ai akwai dalili abin da ya sa wannan ruwan tsananin sanyi zai cutar da ni shi yasa nake taimama su kuma da suka ce za su hura wuta su ji dumi da daddare ne fa kafirai za su gane inda muke kawai na kina gaya musu ne ka san shugaba Allah na bashi wani tiranin da ba lalle ne kai ya baka ba annabi sai goyi bayan abin da yi to shine anan aka ba annabi labari gafa abin da ya faru fakala ya amru annabi ya amru bin as sallaita bi ashabika wa anta junub kai wa sahabbanka sallah kuma kana da janaba me dalilin ka fa akhbartuhu billadhi mana'ani min al-iktisali sai na ba annabi labarin abin da ya hana ni wanka shine tsananin sanyi wa qultu kuma sai nace inni sami'tu Allah yaqul naji Allah yana cewa cikin alqur'ani mai girma wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kar ku kashe kawunan ku da kanku dan Allah mai rahama ne mai jinkai dangane da ku ya ce fadahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sai fashe da dariya walam ya kulshai an bai ce komai ba me kenan ya tabbatar da abin da yi to kaga wala taqtulu anfusakum din nan idan ka duba littattafan tafsiri daga suna ta kawo hadisai wanda musulunci ke haramta mutum ya kashe kanshi musamman a wannan zamanin da muke ciki ana cikin tsananin rayuwa to idan ba karfin tauhidi ba sai ka je kai kwamitin society saboda bakin ciki da damuwa an gane ko ka ga kayi karatu kayi karatu kayi digiri kayi wane ne kayi masters albashinka bai taka kara karya ba ga wani tsinanne azzalumi ana biyan shi miliyan 23 a wata ka ma fi shi ilimi idan bokon ne ka fi shi wani a majalisar ko turanci bai iya ba ana biyan shi miliyan ashirin da uku a wata banda fasatan da suke to ire-iren waɗannan sai su dinga ƙona mutum rai yanzu ka dubi profesa misali kafin ka zama profesa wahalan da kake sha tun daga firamare ka zo ka yi digiri ka yi masters ka yi phd ka zo ka yi ta research kana ta rubuce-rubuce a baka associate professor kai shekara biyu ka zamo full professor amma albashin ka bai wuce dubu ɗari biyar ba duk wannan wahalar da kai medical doctor nawa ne albashin shi har yau ana biyan mutane dubu sha takwas a wasu jihohi dubu sha takwas dubu talatin dubu hamsin Allah ya sauwaƙe to ire-iren waɗannan abubuwan haƙuri kawai za a yi amma duk bala'i karka kuskura ka kashe kanka domin ina magana da wani yake cewa abin nan na rate na kwamitin suicide a Najeriya yana rising a halin da ake cikin nan yawan kashe kai da ake wani sha guba wani rataye kanshi wani ma ya harbe kanshi hatta cikin jami'an tsaro samu wani ya harbe kanshi wani kuma ya kashe mai gidan to duk halin da za ka shekara ka kashe kanka annabi ya haramta wannan abu ce duk wanda ya kashe kansa da wannan abun za a masa azaba ranar gobe kiyama kuma annabi ya ce duk wanda ya kashe kansa dan wuta ne to saboda haka duk bala'i a yi haƙuri a tauridin Allah ya isa ina fata an gane babu laifi ka ja Allah ya isa ya halatta wallahi na fatan mutuwa Allah kashe haramun ne ko kai kanka fatan mutuwa a haramun ne shi ma annabi ya ce duk wanda ya shiga wani hali kare fatan mutuwa ya ce kar ku kanku addu'an mutuwa lidirin na zalabihi fa in kana labudda fa'ilan idan ya zama babu makawa sai kai addu'a kace Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khairul li wa tawaffani idza kanat alwafatu khairul li Allah ka raya ni idan rayuwar alkhairi na a gare ni ka kashe ni idan mutuwan ne alkhairi a gare ni idan ka mutu ka je jahannama ai akwai matsala ai ka gane ko to gwanda Allah ya barka din da jagaba ku ta fama ko ba ka ba kana tsine mishi yana tsine ma a tafi a to har watakila 'yan sallolin da kake da ya gifari ka mutu ka shiga aljanna sai sa annabi hana roƙon mutuwa don ka shiga wani hali ko da tsananin rashin lafiya ne a turai ne sai a baka daman in kana so ka mutu in baka da lafiya in an sa maka oxygen a cire ko kuma ka amma allurar mutuwa duk doka ta ba da dama amma musulunci ya haramta wannan abu قال أبو داود عبد الرحمن بن جبير مصري مولى خالد بن خذافة وليس هو ابن جبير بن نفير يتوانا عبد الرحمن بن جبير جاء أبو داود شي المصريني كما مولى خالد بن خذافة باشين عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير با شي نبيون شي الهمسيني متمن سيريني قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا ابن وهب المصري قال حدثنا ابن لهيئة المصري دو وانا مالم مصرني وعمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن إمران بن أنس بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص يتي أن عمرو بن العاص كان على سرية وانا حديثي مرسل على صورته يا بعد العبارة وانا أبدي فارود عمرو بن العاص a lokacin annabi alhali shi baya nan bai ce ba amr bin as ya gaya mini haka ya kamata ya kawo shi shi wannan amr bin as shine farkon gwamna a misra lokacin umar dan khattab bayan shi kuma dan shi abdullahi ya zama gwamna ya musulunta da wata biyar annabi ba shi kwamandan yaƙi kwata kwata wata biyar da shigan shi musulunci to wani abu da ya faru da shi lokacin da zai musulunta a hudaybiya da annabi ya mika hannun shi ya masa mubaya cappa kenan har ya miko hannu sai fasa sai dunkule hannun shi annabi ce malaka ya amr ya amr me yake me yake faruwa zaka musulunta kuma ka fasa yace ina so ne zan sanya sharadi kafin na musulunta annabi ce sa sharadi sai ce an yi gufarali ina so a gafarta min duk abin da ne shine sharadin nashi ka tambayi ubangiji in ya yarda shi yasa idan idan idan mutum zai shiga musulunci lallaba shi ake kun gane ko idan har annabi ana masa wannan ina ga kai mai wa'azi kuma yasa idan mutum yazo zai musulunta barin ba ku wani ka'ida wani abu yake faruwa a waɗansu wurare irin wasu yankuna a Bauchi irin su Taraba Adamawa da nan su Gombe duka idan ka san masu shiga wannan wuraren musuluntar da mutane sai mace ta ce za ta musulunta ta gamsu da hujjoji gaba ɗaya amma mijinta bai musulunta ba kuma tana tare da shi sama da shekara ashirin talatin in kuna son na musulunta ni fa ina son mijina in kuma kun ce a aure ya mutu to na fasa shiga musulunci ya za a yi sai malamai suka ce ta shiga musulunci da cigaba da zama da mijinta kun san saboda me saboda shiganta musuluncin shine a hannu ta fito daga kafirci ta shiga musulunci yanzu zaman da take da mijin zaman dadiro ne musulmai nawa ke da daduru a garinku haka ne ko ba haka ba musulmai nawa ne suke da karuwai haka ne ko to ita ma a barta dan ita bata ma fahimci addinin ba yanzu yanzu wanda aka haifa a musulunci ne ke da dadiro wacce aka haifa a musulunci ne ke karuwanci ko ba a ce ta kafurta ba to ita ma wannan a batta da mijinta a bar mata kayanta sama kun gane ko wannan shine hikima na musulunci idan har ana karantar da ita a kwana a tashi wata rana da kanta za ta kashe auren idan ta fahimci addini ko kuma ta jawo shi musulunta abu na ɗakin abu na biyu muna gaya masu da'awa ne ana yawan kama na wannan abu ko kuma mutum ya ce shi zai musulunta amma fa ya ji an ce a musulunci in ka musulunta babanka ba za ka ci gadon shi ba in ka kuɗi ne ni kuma babana mai kuɗi ne gaskiya ban yadda ba addinin kunna akwai matsala ya za a yi da shi a bar shi musulunta ya ci gadon baban nashi shiga musulunci ya fi muhimmanci akan wancan abin da yake ina fata kun gane to a ce ka musulunta ka ci gadon baban naka ba komai duk musan wannan abin da yawa ana hana shi mutane shiga musulunci saboda wannan abin ta masu yin zuwa wa'azin ba su da karatu ko ba sa tambaya wannan hadisin kafiri ba zai gaji musulmi ba musulmi ba zai gaji kafiri ba akwai inda ba zai aiki ba a irin wannan wurin ajiye hadisin a ba shi kalimatu shahada ya fi wancan hadisin mahimmanci yanzu kun fahimci wannan abin da kyau a raba gado a bashi kason shi ya shana babu komai to in ba waɗannan ana karantar da mutane ba sai ta tafiya a kifi to amr bin as yace sharadin shi kawai shine in annabi ya yadda a gafarta masa komai annabi sai ce da shi amma alimta annal islama yahdimu ma qablahu shin baka da labari baka san cewar musulunci yana rushe duk abin da ya gabace shi ba ai kana furta kalmar shahada duk zunubin ka ya rushe ka koma sabo fil ba ma sai ka sa sharaɗi ba ya ce a to alhamdulillah sai ya furta kalmar shahada yanzu ba gashi ana ta labarin shi ba da annabi ya ce a babu wani sharaɗi da zaka mana arnin banza arnin wofi shikenan komai ya lalace kana ala sariyatin wa dhakara hadisa nahu faqala fagasala magabinahu a cikin ruwayan shi sai ya ce fagasala magabinahu almaghabin jam'i ne na almaghabin kamar almasjidu da almasajid yanci almaghabinu shine duk wani mahaɗa da ke da lungu a jikin mutum kamar hamata kamar matsayi matsin cinya duka ana kiransu da almaghabin an gane ko jam'i su almaghabin mufrar kuma almaghabin kamar masjidun da masajid yace to sai wanke dukkanin wani wuri da ke da matsi a jikin shi ko wanda yake da lungu kaman hamata da matsi matsi wa tawadda'a wudu'ahu lis-salati sanan sai alwala alwalan da ake yanzu a yi sallah thumma salla bihi sannan sai ainihin musulmanci me bambancin wannan ruwayan da wancan abinda wannan ruwayan ke nufi shine da yazo kafin yayi taimama din sai da ya alwala irin alwalan sallah bayan ya yi alwalan sallah kuma ya wanke hamatan shi ya wanke matsayi matsayin shi duka sannan sai ya tema mai zo aka yi sallah to da wannan ne wasu malamai ke cewar alwala tana rage kaifin janaba idan kana da janaba ko da ba za ka yi wanka a take ba kila kana so ka yi bacci ko akalla ka yi alwala amma dai wankan ana na ana bin ka bashi amma yana rage kaifin wannan ainihin janaba din fa zakara nahawahu ولم يذكر التيمم قال أبو داود وروى هذه القصة عن الأوزائي عن حسان بن عطية قال فيه فتيمم سيتيمم باب في المجدور يتيمم باب ديك مغانا كالمجدور shin zai yi taimama ko ba zai taimama ba idan ka ɗauki wasu littattafai wasu nuska na abu dawud sai ga an saka almajruh wasu kuma almajdur almajruh shine mai miki a jiki wanda ji ciwo kowane irin ciwo idan wani jikin shi akwai rauni da yawa kamar hatsari ko gobara ko wani abu shi kuma almajdur shine wanda yake da mai sunan shi da Hausa smallpox shine abin nan da shi da cikin pox mai bambancin su malai su a gurda gurda ko da hausa hausan gombe kenan yan kano suna ce mishi na manta sunan shi hausan kano amma gurda hausan gombe ne a ba haka ba a takaice da almajidur kun dai gane kawai shine wanda yake da cikin pox ba ku san sunan shi da asalin hausa ba a ba zuwa ba shi ne mai gurda ba ka san gurda ba na? a na? a akalawa sha'awai ne inda kun gane abin mu ci gaba da karatu shi ne almajidur kawai wannan kuskuraje kanana-kanana duk jikin mutum su feso mishi a ba ka zuwa ba ne ita ce ne gurda a hausar nan a kasbi kuma wani abu ne da ba ita ce gurda shine almajdur aljudari shine sunan ciwon almajdur mai abun ina fata kun gane ga ma'aikatan asibiti mai kasa gaya mana sunan small pox da chicken pox da hausa lagwada ya ana kiran shi da lagwada ma قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الانطاكي قال حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريك عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفر جابر بن عبد الله يتي منفتا ainihin tafiya fa asaba rajulun minna hajarun sai wani mutum daga cikinmu wato dutse ya same shi a kai in ma ko buguwa ko an jefe shi ko wani abu dutse da ya samu kanshi fa shajjahu fi ra'sihi dutsen sai fasa mishi kanshi sun mahtalama ya kwanta bacci kuma sai mafarki janaba ta same shi fasala ashabahu sai ya tambayi abokan tafiyar shi faƙala ya ce da su hal ta ji dunali ruksatan fit tayammum shin za ku sama min wani rangwame na taimama ni dai ba zan iya wanka ba ga ciwo a kaina jini na zuba ga kuma tsananin sanyi shin akwai wani rangwame ko min fatawa yana neman fatawa a wurinsu faƙalu suka ce ma na jujulaka ruksatan babu wani rangwame da za mu sama maka wa an ta taƙadiru alal ma'i alhali kana da iko kai amfani da ruwa fagata sala saboda ƙarfin imani sai wanka famata sai mutu kaga sharrin fatawa na jahilci kenan sun yi fatawa ne ba kan ilimi ba ce sa suka ce al'ilmu baharun la na fada lima'ihi kam ƙala la'adiri ulul albabi in ji mai baiti ya ce shi ilimi kogi ne ruwan shi ba shi da ƙarshe nawa nawa daga cikin masu hankali suka ce ban sani ba to idan baka koyi ban sani ba to za ka jefa mutane cikin masifa amma tambaya ka ce ban sani ba a bani lokaci ne bincike Profesa mk yunus wanda ke nan gombe yana cikin manyan malamai a Najeriya ba mutane ba san shi ba malamin su malam Jafar ne su bin Usman duk ɗaliban shi ne kwana uku da ya wuce muka kai masa ziyara da Shehu Umar Zaria kafin mu zo sai ya ce a gaya mini akwai wata matsala da nake so mu tattauna ta ilimi nace akwai shi yana son irin wannan abu nace a gaya mala akwai da muka je bayan an gaisa ce ta wala amal akwai tambaya nace akwai malam sai na jefa masa wata tambaya tambayar mu ma an kawo mana ita ne a council nan kwamitin sulhu gani ga professor talle muka ce tambayar nan tafi karfin mu kowa je bincike to tsammani na zan samu amsa a wurin MK Yunus na tambaye shi shiru ita la ban sani ba yana cikin manyan malamai da Allah ba su karatu ba na wasa ba sai shekaran jiya aka kira ni waya ne mina a waya bai same ni ba tambayan nan ya samu amsan nan an gane ko bayan ni ma na ta bincike a wasu littattafai da kuma magana da wasu malamai tambayar ita ce mutum ne ya rasu da ya rasu kafin a raba gado cikin 'ya'yan shi wani sai ya bar musulunci kun gane hausar 'ya'yan shi gaba ɗaya musulmai ne shi ma musulmi ne ya rasu kaga ƴaƴan gaba ɗaya suna da gadon shi to kafin a raba gado wani sai bar musulunci zai ci gado ko ba zai ci ba ba zai ci ba saboda me kaga tambayar na har ya bada amsa Najeriya kenan ina gama magana har ya bani amsa idan ka ce ba zai ci gado ba saboda ya bar musulunci ga ciya malik gidado yana ran da aka yi abin baya nan an gane ko tambayar shi ne idan ka ce ba zai ci gado ba don ya bar musulunci lokacin da baban ya mutu dukiyar nashi ne yana musulmi yanzu ku ne ba ku raba ba yana bin ku bashi ne yanda wani zai fassara abin kenan wani ka ce a tun da ya yi ridda bashi da gado to in ka ce zai za mu ce meye dalilinka shi musulunci ba kawai za ka ce eh ya kai a waye gabace ka akai aya ko hadisi ko sahabi ko tabi'i in babu wannan ba ilimi bane ba shi musulunci ba ba da amsa da tunani ana ba da hujja ne da ilimi ilimin kuma wanda suka gabace ka al ilmu ma qala fihi qala haddathana wa ma siwahu ko sawasu shayatin addinu qala allah qala rasuluhu qala sahabatu zai ci gado ko ba zai ci ba اللهم اجعلنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم قضي حوائجنا عاجله واجله ومن أوصانا بالدعاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم